بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na litinin sha ɗaya ga watan safar hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da ishirin da uku ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha biyu a ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al من افتراءات السماوي الضال القسم الأول الرد عليه في كتابه ثم اهتديت تاليف الدكتور إبراهيم بن آمر الرحيلي الله مدوكين سركي يميسا كياد الخير دكتور tijani as-samawi ya rubuta littafi ya ci mutuncin annabi da sahabbai da 'yan ɗakin shi shine wannan malami ya rubuta littafi ya ce ga agaji da za a kai ma sahabbai da 'yan ɗakin annabi don gani da ƙarairayi da wannan zindiki ya ƙirƙira ya danganta musu wannan shine kisimin farko don gani da martanin da za a maida ma tijani a samawi Allah ya samu dace a karatun da ya gabata mala ya kawo mana bayani dangane da Amir Nisha'abi a inda yake cewa ina tsoratar da ku son zuciya da ke batarwa kuma ku taka tsantsan da sharrin 'yan shi'a domin suna da wani bayahudi wanda shi bayahudan ya ‘ya'ya a cikinsu wanda ya nutsa wajen ƙoƙarin rayar da aƙidan yahudanci a cikinsu irin yadda bulus ya shiga addinin kiristanci saboda ya rayar da ɓannan shi a cikin kiristanci to ɓannan waɗannan mutane a cikin addinin musulunci bai lissafuwa shi yasa ɓalha ɗan musarrif yake cewa an rafida la tunkahu nisa'uhum su rafida ba auren matansu amma kaga ahalil kitabi Yahudu da Nasara Allah maɗaukin sarki ya halattar da a iya auren matansu a bisa wasu sharuɗa, amma su ‘yan shiya ba aurensu. Sannan wala tu'ukalu zaba ihuhum in sun yi yanka ba a cin yankansu. Kaga ko Alkur'ani ya ce za a iya cin yankan ahalul kitabi. Ya ce li'annahum ahalul ridda. saboda su ridda suke waɗancan kuma ahalul kitabi ne jama'a mun fahimci wannan kamar yadda malam zai yi mana alkawari a cikin karatun nan cewa za a ware mana wani ɓangare a can gaba da malam zai zai kawo mana akawalul ulama maganganun malamai na da da na yanzu dangane da irin waɗannan hukunce-hukunce da bayanan da suka ambata akan ‘yan shi'a. Wasu ilal imamu Malik ana rafida faƙala, an tambayi imamu Malik imamu daral hijira dangane da ‘yan shi'a sai ya ce, La tukallimuhum ka daina magana da ‘yan shi'a ko zaman hirar tattauna karkai, wala tarwi anhum, kakka ruwaici magana daga gare su. ko ka ji hadithi daga wajensu ko wani harka na addini daga wajensu maluku ya ce fa'innahum ya kribuna saboda su suna ƙarya imam malik malamin hadithi ne bayan da za a yi karɓi hadithi ko ilimi ko addini daga baki ko hannun makaryaci shi yasa ya ce ƙarya suke suna su makaryata ne saboda haka duk abin da ya shafi musulunci ba a yi da su ta mun gane wannan da kyau maluku ya faɗi wannan magana ne kamar yadda shekul islam ya ba da labari a cikin minhajus sunna juz'in farko shafi na 61 wa'an abi yusuf annahu qala abu yusuf ya ce la usalli khalfa jihami ko kuma ba na yin sallah a bayan bajahami waɗanda ke musun siffofin Allah wala rafidi ko ba zan bi ɗan shi'a sallah ba wala ƙadari haka wanda yake da aƙida irin ta ƙadariya ba ƙadiriya ba su ƙadiriya wasu ɓatattun sufaye ne wannan aƙida ce ta ƙadariya wanda annabi yake ce musu majusu hazihil umma su ne majusawan wannan al'umma ba a sallah ba a sallah bayan ɗin shi a kwata-kwata jama'a wannan bayani mala ya ce akhrajahu lalaka'i fi sharhi usul itiqadi ahli sunna a juz'i na hudu shafi na 737 ko lambar matsala ta 733 Allah ya sa mu dace وعن الإمام الشافعي أنه قال shi kuma shafi'i ya faɗi dangane da 'yan shiya jama'a wannan fadishin fida da sharan fage ne asalin raddin ba a zo kan shi ba ma tukuna ana sa a faɗi maka su waɗanda za a yi magana a kan su ɗinin wai ma musulmi ne don mutane suna yaudaruwa wai sa ce wai ya musulmi a haɗa kai da musulmi waɗannan kun ji abin da malaman musulunci suke faɗi a kansa yi kuna fahimtar wannan da kyau ko domin su ma kun ji abin da suke faɗi ai dangane da sahabban manzan Allah ina fatan mun gano wannan da kyau ku samu na tarihin sayyidina Abubakar za ku ji irin maganganun da 'yan shiya suke faɗi akan sahabban annabi al-Imam Shafi'i yake cewa lam ara ahadan min ashabil ahwa yace ni ban taba ganin wani daga cikin waɗanda ke yin addini na son zuciya ba in suka ce ashabul ahawa yan bid'a suke nufi mun gano wannan da kyau ko yan bid'an da suka bar musulunci ashabul ahawa akdhaba min da'awa waɗanda akdhaba fi da'awa mafiya ƙarya wajen da'awa duk abin da za su faɗi sai su kirkiri ƙarya su jingina wala ashhadu bizur ko kuma wanda yake ba da shaidan zar ba a yi ba ko ba a yana wajen bai zo hakikanci yana cewa haka abin yake minar rafida irin yan shi'a ku kalli da irin da suke ba da labarin abin da ya faru a zamanin sahabbai kai ka ce suna wajen ne kaga mutum ya hakikanci shi yasa ya ce duk cikin yan bid'a shi bai taba ganin waɗanda suke makaryata wajen addinin da suke yi ba mutum ya miƙe awa goma yana wa'azi duk ƙarya yake ya san ƙarya yake ma sauraron sun san ƙarya yake kuma ya ta yi kuma bai taɓa ganin waɗanda suke ba da shaidan zir shaidan ƙarya ba a yi ba ba a yi suna wajen ba zo su haƙiƙance suna faɗi irin 'yan shi'a shafi'i ibn batta ya ba da labarin wannan zance nashi fil ibanatul kubra a cikin littafin al ibanatul kubra juz'i na biyu shafi na 545 lalaka'i a cikin sharhu usul itika da ahlus sunna a jizi na takwas shafi na ɗari hudu da hamsin da bakwai Allah ya sa mu dace wa qala al-qasim ibn sallam al-qasim ibn sallam yake cewa a shartun nasa yace nayi zamani da mutane iri-iri wa kallamtu ahlal kalam kuma nayi zance da waɗanda suke ahlal kalam ne wasu batattu ne wakaza ya ta lissafo mutane iri-iri wanda ya mu'amala da su da cikin ashabul a hawaii fama ra'aitu au saha wa sahan ya ce ban taba ganin wanda dauɗa na kafirci tema annakiya ba wala aqdara qadaran ko ban taba ganin ƙazamai da ƙazantansu ta kafirci ta kai musu iyaka ba wala afa hujjatan sannan ban taɓa ganin mutane masu raunin hujja wala ahmaka ko ban taɓa ganin masu wauta da dolanci da wawanci da tumasanci minan rafida irin 'yan shi'a ba za gan shi ya zo kaman gaske buhu guda kana fara magana zai ga ban da shirme ba abin da ya kunsu ina fatan mun gano wannan da kyau banda hayaniya ba abin da ke cikin tunanin shi duk in ya miƙe zai faɗi magana ƙarya zai yi kana cewa kare ƙaryan kuma sai fara inda inda sai ce maka akwai a littafin sunna akwai a cikin bukhari akwai a kaza ka ɗauko bukharin ka ce nuna maka mun gano wannan da kyau ku in ya nuna maka sai ka ga ma'anan abin da ake faɗi daban da abin da yake faɗi ƙarya suke yi ina fatan mun gano wannan da kyau wannan bayani mala ya ce akhrajahu al-khallal fi sunna al-khallal ya fitar da shi a cikin sunna juz'in farko shafi na 499 wa an al-imam ahmad annahu su'ila an tambayi imam ahmad amman yashtumu ababakar wa umar wa aisha dangane da wanda yake zagin abubakar da umar da aisha ƙala sai imamu ahmad ya ce ma'urahu alal islam ne wannan ba mana zaton yana musulunci bayan da zai musulmi wanda yake cin addinin musulunci iya wannan aikin ana ganin musulmi ne ke wannan aiki karanta wancan masdar ɗin na alhallal jizin farko shafi na 493 jawa kuna fahimtar fato manyan malamai game da su ko duk wani wanda zai zo ya kawo maka su kan yan shiya yanzu haba a ci waɗannan mutanen ba su kai yawan samudawa da adawa da Allah madaukin sarki ya hallaka ba kun gano wannan da kyau ku kuma duk kafirai ne shi yasa duk wanda bai tsaya ma addini bai aikata kafirci bayan da ka iya dole ka fidda shi in baka ce mai kafirin ba kai ka zama ai wa an al-imam al-bukhari daga al-imam al-bukhari annahu qala Imam al-Bukhari ya ce, Ma ubali salletu khalfal jahami, ya ce, duk ɗaya ne ban damu ba, da dai in yi sallah bayan ba jahami, warrafidi da ɗan shi'a mai zagin sahabbai, am salletu khalfal yahudi wa nasara, duk ɗaya ne in bi kirista ko ba yahudi sallah, da dai in ba jahami, da ɗan shi'a sallah, to ba gara in bi kirista ko ba yahudi ba. In ka bi kirista sallah ko ba yahudi ta yi, to hakan ka bi ba jahami ko dan shi a sallah ba ta yi ba sannan wala yusallamu alaihim ba a ma yan shi a sallama wala aduna in ba su da lafiya ba a zuwa gaishe su wala huna ba a ba su aure kuma ba a san aure a hannunsu wala yushhaduna kuma ba a sa su shaida na ganin wata ko shaida na aure ko shaida na ciniki ko shaida ko na menene wala tu'kalu dhaba'ihum kuma in sun yanka ba a ci al-imam al-bukhari a cikin khalqu af'al al-ibad dimna qaidatu salaf jam'un nashar a shafi na 125 jama'a mun gano wannan da ke ku al-imam al-bukhari wannan mai sayo al-bukhari wannan shine hukuncin da ya fitar kan yan shi'a saboda gaba ɗaya tun wancan zamanin da suka rayu sa Imam Bukhari suna da yaƙini in shiya kafirai ne suna da miyagun aƙidu malam na cin mutuncin addini don duk wani ci baya da musulunci za ka zo ka ji so so goye bayan ta tar suka yi musulunci illa kun gano wannan da kyau ko da su aka haɗa baki aka kare gwamnatin musulunci wanda har yau gwamnatin musulunci ta kasa tashi a Bagadaza da su aka haɗa baki akwai wani wazirin Bagadaza a lokacin ɗan shi'a ne saboda son mulki son matsayi da shi aka haɗa baki za ku zo ku ji tarihin shi yayi ne don ya samu wani matsayi da su amerika ta haɗa baki aka ci gwamnatin taliban da yaƙi a afghanistan aka haɗa baki aka ci mutuncin saddam da gwamnatin saddam a iraki bayan sai zo suna cika muku baki su ne masu taimakon hezbollah da me kuke taimakon hezbollah hezbollah ba ƙungiyar yan shi'a ba ne jama'a mun gano wannan da kyau ko cin mutuncin sabai da addini da hizbullah take ba gare yahudawa da su ba cewa mun gano wannan da kyau ko duk ba tafiyan su ɗaya bane wa yaqulu shaykhul islam fi ma'rid hadithihi an ar-rafida shaykhul islam ibn taymiya da yazo yana bayanin yan shi'a fi minhajus sunna cikin littafin minhajus sunna to da ya kawo magana sai shigo da wata magana ana yake cewa wallahu ya alamu wakafa billahi alima Allah ya sani kuma Allah madaukin sarki ya isa ya zama shaida laysa fi jami'i tawaif almuntasiba ila alislam duk wasu kungiyoyi ake danganta su zuwa ga musulunci ma'a bid'atin wa dalalatin tare da bidoyinsu da batansu kungiyoyi da yawa ana cewa kungiya kaza ma na musulmi ne kungiya kaza ma na musulmi ne tare da sa da bidoyi kuma sa da batansu Allah ya ce bai taba ganin sharrun minhu kungiya mafi sharri daga cikin waɗannan kungiyoyi da ake ba musulunci liki da su ba la ajhala wala akzaba aji abin da ya shafa ɗan karen jahilci aji munan ƙarya da suke yi su waɗannan ga bid'an ga ɓatan ga jahilci ga ƙarya sannan wala azlama ga zalunci wala aqraba ila al-kufr wal fusuq kuma ga irin yadda suke da makotaka da kafirci da fasikanci wal isyan da dangin laifuffuka wa ab'ada anil haqa'iq da kuma nisantan abin da yake shine gaskiya na imani minhum irin yan shi'a irin yan shi'a bai taba gani ba Allah da irin bala'in da ya lissafo yana magana kan yan shi'a ne yace Allah ya san haka kuma Allah shaida ne akan haka mun gano wannan da kyau ku ce duk kungiyoyin musulunci wanda ake danganta zuwa ga musulunci haɗo ga bid'a ga bata ga sharri ga jahilci ga ƙarya ga cuta ga ko makotakan kafirci da fasikanci da saban Allah ga nisantan gaskiyan imani bai taba ganin jairai irin yan shi'a ba jama'a mun gano wannan ibnu taymiya ya faɗo wannan cikin minhajus sunna juz'in farko shafi na 160 kuna fahimtar wannan da kyau ko wa qawalul ulama waɗannan malaman da yake ambata muku fa karancin wanda ya magana cikin su shine wanda ya mutu shekara 700 ku gano wannan da kyau ko karanci kenan tun wannan shekarun gaba ɗaya an faɗi bata mutanen nan amma malaman ƙasar nan su karantar da mutane wannan abubuwan sun yi shiru dan da sun karantar da mutane wannan bannan don Allah ko wanda zai saka cikin wannan fitinar har waɗannan da ke ciki ba su saka su malai cewa qawalul ulama fi dhammihim kathira zantutukan da malamai suka yi dangane da zargi da sukan yan shiya suna da yawa mashhura kuma zantutukan shahararru ne wa inna ma zakartu huna amthilatan dan abin da muka ambata anan ko dan misali ne kawai aka kawo wa qalat jama'atu ta'ifatan kabira malaci hakika yayi ya hada zantuttuka masu girma mun gano wannan da kyau ko minha fi mabhasin mustaqillin min hadha alkitab an ware wani babi ne ake binciken zantuttukan manyan malamai na musamman da suka irin waɗannan maganganun da gama ji yanzu akan yan shi'a mura'iyan tanwe fin naqal mala yace ya lura idan malamai goma suke magana iri ɗaya ko to ba zai kawo su duka goma ba ɗaya zai kawo ka fahimci wannan in wannan yace yan shi'a kafirai ne sai ce ɗaya sai kawo maganan wanda yace yan shi'a fasakai ne yan shi'a azza kaga za a yi tanwe wajen ibarat din ba za a tattara ibarorin ya zama iri ɗaya ba bi hasabi ikhtilafil asar kuma za a kawo maka bayanan ta da sabawan zamun nan in wannan ya rayu a zamani kaza ne sai a kawo maka kuma na zamani kaza don ka san ba wa malaman zamani ɗaya ne suke maganganun ba a'a duk zamun na an yi wal amsa da kuma garuruwa ba malaman unguwa ɗaya ne ko gari ɗaya a'a duk malaman garuruwa gaba ɗaya ma sun yi duk malam zai kawo maka mala ya ce liyi ulama ijma'ul umma domin a sanar da mutane cewa duk al'umman musulmi sun haɗu ƙaɗibatan gaba ɗayansu ala dannin rafida a kan zargin ‘yan shi'a da suka wata hadiri minhum da kuma tsoratar da al'umma dangane da su shi za za kama ka wannan tun musulmi tun malaman musulmi musulunci sun haɗa kan haka malai ce ka karanta minhajus sunna a shafi na ɗari da shafi da shafi na ɗari da zuwa shafi na ɗari da hamsin da uku Allah maraukin sarki ya samu dace. Malam ya ce, wa yakmunu khatarun rafida alal umma fi iddati umurin. Hadarin ‘yan shi'a an ture shi yana nan ya ɓuya a bayan waɗannan abubuwan da za a zo a bayyana maka. Na, ashin ce min hajji sunna. E, yau ke haka ne, cikin wannan littafin itisar haka ne. wannan bagangan da ya kawo cewa zai wannan bayanin a shafi na gaba ne ba shafi min hajji sunna ba tayyib mun gano wannan da kyau ko mala ya ce mugun nufin yan shi'a yana nan ya makalkale ya ɓuya a bayan wasu al'amura da za a zo a zayyana maka kamar haka. Al'awwal na farko annahum ashabu da'awatin li'aqidatihim za ga za su sarka kiran mutane zuwa ga mummunar aqidansu wa hazihi da'awa wannan da'awan da za su rika maka zuwa ga aqidan shi'a ta tasattaru bi muhabbati ahli ahli baitin nabi sallallahu alaihi wa sallama tana boye ne a bayan mayafin kaunan manzon Allah za a zo a ce maka ana kaunan iyalin gidan annabi ne da wannan za a fake maka an ɗauki ƙaunan ahalul baiti ne saboda a cusa maka ƙirin shi'anci ba abin da ya haɗa su da ahalul baiti ɗan shi'a tun da yake bai taɓa ƙaunan ahalul baiti ba amma bayan da za a yi a yaudare ka kai mai son iyalan gidan annabi sai an zo maka da wannan rigan yaudarar mun gano wannan da kyau ko yanzu karo ta samu maka hijabi ai kaga ustazi yayi kada kake neman ustazi ko mun gano wannan da kyau ko Allah ya sa mu dace yanzu da ɗan daudu zai sama jallabiya da hulun ustazai har ya auro alkur'ani da asuwa ke ɗage wando sai ka ce ka ci ala gafarta mala jama'a mun gano wannan da kyau ku to sun ɗauki iyalan annabi ne a matsayin tarkon da za su ɗana ma masu imani shine mala ya ce wannan da'awa zuwa ga ƙidansu ta tasattaru bi muhabbati ahli baitin nabi in kun fahimci muƙaddiman karatun littafin alfarko bainal firak duk mala ya bayyana waɗannan abubuwan fayastagilluna ta'ifa mala yace fayastagilluna atifatal muslimina sai su kokarin cin riba su farauce zil himma da ƙwazo na mu'minin musulmi dangane da su masu kaunan iyalan gidan annabi ne to ga wanda suka kafa ƙungiyoyin kaunan iyalan gidan annabi to saura ku zo mu mara musu bacin da suna kaunan ahalal baiti waɗanda suke da atifa tija ahalal baiti fi bathi afkarihim kana zuwa sai su fara yada maka wancan tunani nasu na yahudanci wa aqidatihim alfasida da wannan muguwar aqidat tasu kun ji tarkon su na farko da suke danawa za a zo ce maka ahalal baiti sai ce maka ahlus sunna ba san ahalal baiti kaji ahlus sunna bai san ahalal baiti kila wanda ake cewa ahlus sunna ba san ahalal baiti uwar shi sunanta fatima mun gano wani muke ku kakanka kin ahlul bait ya sa mu uwarka Fatima kiyar shi wanda ake gaya ma wannan sunan shi Ali kun gano wannan muke ku kin da ubanka yake ma ahlul bait ne ya sanya maka Ali kun gano wannan muke jama'a ku riga buga musu wannan misalin saboda kaunar ahlul bait ne dan baka da wanda aka taba haihuwa ya sanya ma dan shi Abu Lahab dan ya ce ai kaga Abu Lahab ma yana cikin manzon Allah bari ai kara ka taba jitin da kake a duniya ka taba ganin wanda aka haifan mai ɗaya sun ya mashi Abu Jahal ko mai haihuwa ya sun ya madan Fir'auna ko Qaruna ko Hamana ka taba ji jama'a mun gano wannan da kyau ko saboda waɗancan ana kin su ne duk wanda ka sa ma ɗanka sunan shi alama ne da cewa kana ƙaunan shi wasani kun ji abin da suke ɗauka na farko su sojan gona da shi ko ƙaunan iyalan gidan annabi gaje ka samu yan dariƙa zai ce wayo Allah sauna suna san alul baiti daga ce gafara ka ba mutane waje mu mun san me suke nufi da wannan na biyu annahum yatadabba yatadayyanuna bittaqiyya annahum yatadayyanuna bittaqiyya su suna yin addini da taqiyya su yan shi'a mun gano wannan da kyau ko ita ta ƙiyan nan allati hiya nifaqul mahad tsuran munafinci ne shine ka ɓoye manufan da ke ranka ka fito mutane da wata manufa ta daban ko mun gano wannan inda ɗan shiya zai zo nan wajen nuna mana zai shi dan shiyalu sunna ne salafi ana na ana tafiya hankali haka suka ce wai at-taqiyatu dini wa dinu abai wai taqiya addinin su ne su da iyayensu kuma la taqiyata lahu la dina lahu wadda wanda ba munafiki ba ma bai da addini mala ya ce fayyakhda'una almuslimina sai su yaudaru musulmi bima yazharuna lahum min almawafaqa dan za su bayyana maka sun yadda da kai suna tare da kai wal mahabba za su na ma kararama wai suna son ka wal munasara kuma za su na suna taimakon ka wala yusarrihuna bi aqidatihim alhaqiqiyya ba za su taɓa fito maka a karan farko da asalin aƙidan su ta haƙiƙa ba sanda suka bayyana a ƙasan nan ba sun fara gwagwarmaya ne za a kama gwamnatin musulunci ba inda imamu ya hau kan tanka imamul bara'atul labbaika mun gano wannan da kyau ko to ko tankan an siyar ne mun gano wannan da kyau ko ko tana ina ne mu ba mu sani ba jama'a kun gano wannan da kyau ko yanzu maganan bara a gwamnatin musulunci an dena yanzu an koma asalin manufan kaga an yi ta sattori da me da gwamnatin musulunci shin da an ga 'yan Najeriya suna son gwamnatin musulunci suna son shari'ar musulunci da aka yaudare suka zo sai aka ce masa shi'a jama'a mun gano wannan da kyau ko yanzu da ana wa'azi za a ce wato shi mai kahon tsumma yanzu duk an daina masu kahon tsumma duk an daina yanzu suwa ne ake zagi daga awwalu da sani da salisu sabon manzan Allah ne abin zagi a kalli abu hurara ce mai makwadaici a kalli mugira ɗan shuba ce mai mazinaci ɗan giya a kalli sahabin manzan Allah mai rubutun wahayi mai rubutun wahayi mu'awiyat ɗan abin sufiyan a ce mai mazinaci macuci zuwa kalli ruwa waɗannan abubuwan amma kalli da abin da aka yi wadaro mutane kuna fahimta abin da malai yake gaya maka ku suna da makamai ne da suke amfani da su wajen yaudara ina fatan mun gano wannan da kyau yanzu in ni ga ga yarin ya ga yana son ta yarasa inda zai ya ganta da niqabi baiwar Allah ya mishuna alal ardi hauna tafiya take ba mumina saliha mutadayyina mutamassika in yarsa inda zai sai je yo shigan ustazai idan kuma alhamasha Allah in za a bincike sai a ce to shikenan a ji a samu wani wawa a tambaye shi wani ina yake sallah a sai a ji in ya ce magume yake sai ku ce suya ustazan unguwa su za a tambaya su za su yi bayani ya ce a kwana biyu dai mun ga ɗinka jallabiya ba musan me ke nufi ba jama'a mun gano wanda da kyau sai a tambaye su su za su yi magana akan shin nasu ne ko ko sojan gona ne ko mun gane waɗancan malaman da kuka je su maliku su shafi su ahmad dan hambali su abu yusuf su khalla su ake tambaya game da su a asia ba waɗannan ba yanzu mu da muke raye sanda aka fara wannan gwagwarmayar ai ga da abin da suka fara islam only aka faro da shi kun gano wannan da kyau ko je da kuma abin ya koma dama matakan nasu tasattur ne kaga za su tasatturi da muhabbatu ahlal bait sannan mataki na gaba sai me sai ta kiya shine a kigiya maka manufan ai ta tafiya da kai aka a yaudara a hankali ana iktinamul fursa ana neman dama koya take sai a dan shigar maka da wata aqida domin kar a fito maka gaba ɗaya a mutum ka ki karba so duk in suka zo suka ce ga irin shi'a ina gaya muku ko ko kafiran zangon ka tabba za su karba ba ba ma musulmin da ke zare ko Kano ko Katsina ko wani waje ba malai ce fan fan khada'a bihim manin khada'a min ahli sunna sai su yaudaru wanda ya yaudaru da su daga cikin jabin ahli sunna wa khalatuhum sai su ta mu'amala da su fil majalis wal masakin a wajen zama da gidaje da sauransu sai ga ba wani abu wa malat nufusuhum ilaihim har sai ta maka wasu abubuwa na bada bashi na kyautaye da kyauta da alheri da abubuwa iri-iri har zuci da rika karkata zuwa gare su hatta wasalal hal bi ba'dihim ila mawalihim wa muhabbatihim har a waye gari wasu su yaudar da wannan abin da suke nuna musu har ga ana jibintan al'amarinsu har soyayya da ƙauna ya iya shiga zuciyarsu gam. Mun gano wannan da kyau ko bal malice ba ma nan ba, alarti kasu fi a kaidatihim. A lokacin sai ga wani maƙidan shi ta ruguje, ta bauɗe ta juya sai ga ai kai mutanen ma suna da gaskiya. Da haka abubuwan da suke gaya mai a hankali a hankali a hankali sai ga kawai mutum ya ji ya karkata kawai ya bi su kawai sun batar da shi. jama'a mun gano wannan da ke ku da haka duk da haka suka bi da yawa suka yi taiwadarar mutanen ƙauye da aka je ƙauyuka su ba da wannan aka je masu ba an je masu da ƙwato ‘yanci ne cin da hakimai da dakatai da masu unguwanni na ƙauye suna mulkin danniya mulkin mallaka suna ƙwace gonaki suna abubuwa suna zalunci iri-iri to shikenan duk wanda aka yi ma kawai sai a zo daga nan hurras sai a tabi kawai a je a yi mahakimi ko dagaci ko mai anguwa rashin kunya ko alkali an je kotu mun gano wannan da kyau ko dan shiya ne ya kama shi ya sace rediyo kawai sai suka kwaso mutane kawai suka yi layi suka suka kotu Allahu akbar Allah alkalin shi ma dan duniya ne ya zo ce a nuna mai Qur'ani a sace rediyo ya zazzagi ‘yan banza za mu za mu yi misalin wannan mu zo katu na gaba lokaci ya ƙure mana za mu saurara a nan fasbanaka Allahumma biyam nika shaidar la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum